نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار من غضب العزيز الجبار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah yau muna 28 a watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 13 ga watan bakwai shekara ta 2026 ci gaba da yin karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul ma'ida wannan shine tafsirin mu na nawa na nawa yau ha yanzu daga lokacin da muka fara nan muka maido shi a haka karara kowa na yi na nawa ne ba matsala ce wannan ma wani ci gaba ne karatunmu na talatin da dai ke a cikin suratul ma'ida ya yi an fara samun ci gaba wannan karatunmu ne na talatin da ɗaya a cikin suratul ma'ida muna ci gaba da bayani dangane da hukuncin wasiya da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ainihin wannan sura aya ta 106 ko za mu tashi da bakwai ko Allah ya ce fa in usira ala annahuma fa in usira idan aka gano akan cewa lalle su ai ashahidai ne su waɗannan waɗanda suke masu shaida akan wasiya annahu mastahaqqa cewa lalle sun cancanci isman laifi ana suna da wani laifi wanda zai hana kai tsaye su yi magana akan ishe da su sai sun karbafi shaidar su da wani abu ya muji da minal qara'i kama a samu daga cikin alamomi la yadullu ala kan bihima abinda yake nuni akan kare su muna ganewa ko kamar wurin shaidan su bi din wani ya kara abinda wani bai faɗi ba ga ya tabbata makaryata ne ke ya aka shi wannan ya dakata ya aka wannan ya kara haka ga wata alama da take nuna cewa sun yi ƙarya wa annahuma khana cewa lalle su sun yi yaudara cikin shaidar da suka bada sun yi cuta fa akharani to sai a samu wadansu daban ya kumani su tsaya maqamahuma matsayin su min alladhina istahaqqa alaihim alawliya daga cikin wadanda cancanta ta cancanta akan su ma'ana wadanda suka fi zama cancantu akan mi akan su shaida akan wannan wasiya din sai su tsaya maimakin su tunda su ya bayyana cewa makaryata ne nan kuma maciya amana ne ai falyakum rajulan abinda aya take ribi mutane guda biyu su tashi min awliya almayyit daga waliyan mamaci wanda ya wasiya ne waliyakuna kuma su zamanto min aqrabil awliya ilayhi daga mafi kusan waliye zuwa gare shi bana suna daga cikin dangin shi na kusa sosai dangi na kud da kud to su za su yi shaida akan wannan wasiya maimakin waɗancan waɗanda aka gane sun yi ƙarya kuma sun yaudara fa yuqsimani billahi sai su yi rantsuwa da Allah su ce mun rantsi da Allah kowa cikin su la shahadatuna lalle shaidar da za mu yi akan wannan wasiya a haqqu min shahadatihima ita ce mafi cancanta da dacewa daga shaidar waɗancan da aka karyata su ayannahuma kadaba waɗancan bidin waɗanda suka yi ƙarya wa ghayyara waɗanda suka canza wasiyar da aka yi ma waɗanda aka yi ma wasiya wa khana kuma suka yi ha'inci domin mun fi su cancanta da shaidar su wa ma ta daina sannan kuma ba mu ketare iyaka ba ba mu gara ba mu rage ba ba wanda muka zalunta inna lalle mu idan a lokacin da muka wuce iyaka lamina zalimin lalle muna cikin waɗanda suka yi zalunci ai in zalamna in mun yi zalunci wa atadaina muka ketare iyaka wa shahidna bi ghairi alhaqi muka yi shaida ba da haƙi ba to lalle mu azalimi ne mu macuta ne mun yi ba daidai ba ana ganewa ko qala allah ta'ala sai allah ta'ala ya fada bi bayani hikmati cikin bayanin hikima tilka shahada waccan shaidar da Allah ya ce a bada wata akidiya Allah ya yi bayani game da bi karfafa ta warajja da kuma dawo da ita hikimar da yace da yasa Allah subhanahu wataala ya dawo da ita ala auliyai almayyit akan dangin mamaci ina tazharu min ash-shahidain al-khiyana lokacin da yaudara da hayinci ke bayyana daga masu shaidan Allah ce zalika adila ay aqrab wanda shine mafi kusa ayyatu bi shahadati ala wajhiha su zo da shaida akan fuskarta hina tuakkadu alaihi ma tilka ta'kidat lokacin da ake karfafa musu waɗancan abubuwan na karfafawa din dasa su tsiran tsuwa da Allah subhanahu wataala aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko kuma su ji tsoron a maida rantsuwar su a maida shaida suke nan bayan bayan rantsuwar su ai Allah tuqbala aymanuhu duk wannan cewa kada a karɓi rantsoyin su kuma turadu sa'annan a maida ta ala awliya al-mayyit akan ainihin dangin mamaci wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah subhanahu wataala baya shiryar da mutanen da suke fasikai ne ay alladhina wasfuhumul fisq wadanda fasikanci shine siffar su fasikai ne ba su da wani aiki sai fasikanci to Allah subhanahu wataala bai musu game da katar game da shari'a muna ganewa ko fala yuriduna alhuda ba su nufin shari'a wal qasda kuma ba su nufi ila siratul mustaqim zuwa hanya mai kakkiya saboda fasikancin su saboda lalacewa su Allah ya kiyaye malam yace wa hasilu hada sakamakon dai waɗannan bayanai da suka zo cikin waɗannan ayoyin wayannan ayoyi guda uku annal mayyita lalle shi mamaci idza hadarahu al-maut in mutuwa ta zo mashi bi safarin alhali yana cikin tafiya wa nahwihi da makamancin ma tafiya ko da gida yake minna huwa daga abin da yake shi mabinnatu qillati shuhudi wurin da ake tsammanin karancin shaidu ne a cikin tafiya haka ne ko haka ma lokacin da mutum yake kwance bai da lafiya almu'tabari da shaidu waɗanda ake lura da su cikin tafiya komai yana ya faruwa ko ba haka ba haka ma a gida komai yana iya faruwa saboda ni lokacin da baka da lafiya mutane suna ganin in suka yi shaida ba daidai ba to kana iya tunda ba ka nan gami shi kuna sun ba da shaida ne tunda kana mace ne kuma ba a dade ba ka mutu ba abin da zai faruwa to suna iya canza shaidaka to yayin da abin ya zamanto haka annahu yambagi cewa lalle ya kamata an yusiya yayi wasiya ga shahidai da masu shaida guda biyu musulmai ne musulmai guda biyu adlaini adalai guda biyu ba da wasiyar da za a yi to ya samo shaidu guda biyu su zamanto musulmi kuma Allah ya ce shahadatu bainakum shaida tsakanin ku kusuwa ku ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku din da yake magana waɗanda suka karwa kiran Allah ya samu musulmai guda biyu sa'annan musulman kuma su zamanto adalai ne mutanen kirki musulmi ya sunan shi mutanen kirki ana faɗin haka ne saboda ni a ƙara ƙarfafa kirki shi amma asali musulmi to mutunan kwarai ne domin suna ne da Allah ya zama maka inda Allah ya zama ma wannan suna ashe ka ga babu shiru sai in ka karɓi sunan kuma ka lalace ka yarda da suna amma kuma kana abin da Allah ba ya so amma asali babban suna ne Allah ya baka sunanka wanda ya karɓi hukuncin Allah wanda ya mika wuya ga hukuncin Allah sai haka ba magana a same ka jaba a same ka lalatacce a same ka musulmin banza ba yi ba musulmin banza sai dai kai ne da banza da kai kai ne banza amma shi sunan musuluncin babu banza a cikin shi tunda abin ya zamanto haka za a samu musulmi ga da sunan musulunci amma shashasha ne ga da sunan musulunci fasiki ne fajiri ne mutunan banza ne to sai a ce a adalai ne adalai guda biyu masu tsoron Allah masu kiyaye dokar Allah mutanen da ba san su da ƙarya ba ba san su da cin amana ba ba san su da zalunci ba ba san su da yaudara ba ba san su da duk wani shashanci ba da duk wata shegantaka ba wanda Allah ya hana duk ba su duk sun kaurace ma'ana mutane ne waɗanda duk lokacin da za a ce ma wane a shi ƙarya ya sai ka ce kai wane abin da mamaki adali ke ce ma wane a shi fasiki ne ka ce ka bayi saboda baka taba jin labari baka taba gani ba wani bai taba sayar nan a ga yaro da mutunan kwarai ne da aikin shi ne da an yi ta hoki amma yayin da an dade ba wani ba sayar nan su kuma mutane duk da yake alhamdulillah ba suke karɓar ibada ba su kuma daga ran nan ka zube warwat ka kare shi kenan sai da ba shi kudin lullubin kudin gurnariya shi ya kawo madahiki ne hanyoyi shi ne ya kaza ba ku taɓa ganin shi da wannan abun ba ya yi shi ke nan tsautsayi ne ba aikin shi ba ne ba wanda ya wuce irin wannan tsautsayin amma inda ma mutum kuna tuhuma shi ana zarge shi ana ta kawo muku labari yana yi ba ku yadda ba to ran nan in yayi kuna iya cewa ne dan lebur ya yi kamar mutum dama an sha gaya mun muna watsi da maganar ashe ashe ba mutumin kirki ba ashe ashe mutumin banza ne Allah ya kiyaye ba samu musulmi guda biyu adalai guda biyu mutanen kwarai su yi shaida fa in lam yajid in bai samu illa shahidai ne kafirai ne sai dai shaidu guda biyu kafirai ba samu musulmi ba amma an samu shahidai guda biyu shaidu guda biyu amma kafirai ne ya za an yusiya ilaihima ya halitta yi musu wasiya walakin liajli kufrihima amma saboda su kafirai ne muna gane ku tunda su ba musulmi bane fa innal awliya lalle su waɗannan waliyan waɗanda suke waliyan mamaci ne idan tabu bihima idan suka yi kokonto da shakku game da su waɗannan shaidun kafirai guda biyu fa innahum yuhallifunahuma to lalle su za su tsaida su su yi rantsuwa za su rantsar da su ba da salati bayan sallah aka ce za a rantsar da su bayan sallar su ibadar su da suke girmamawa ko kuma bayan ku sallar wata sallah daga cikin sallar da suke tara mutane to sai a ce ga ga abin da zai faruwa ga mutane za su yi shaida akan wani yayi wasiya to amma saboda muna tunanin waɗannan mutane ba mu yarda da su ko babu waɗansu shaidun na kwarai kamar su da wasu muke so su yi rantsuwa gaban mutane annahu ma cewa lalle su ma kwana ba su yi ha'inci ba a cikin wannan shaidar da za su bada wa babu ha'inci a ciki wala kadaba kuma ba su yi ƙarya ba wala ghayyara sannan kuma ba su canza ba wala baddala ba su musanya shaidar da za su badawa sai wannan rantsuwar da Allah subhanahu wa ta'ala bai barra'ani bi zalika da haka ne za a kubutar da su min haqqin daga haƙƙin da ya tawajjahu ilayhi ma yake cinkarar su idan suka yi rantsuwa suka wada waɗannan cewa su ba su ci amana ba ba su yi ƙarya ba ba su wurwura ba ba su musanya ba to shi kenan sai a karɓi maganar su fa in lam yusaddiquhuma idan su waliyan kuma ba su gaskata su ba wa wajadu qarinatan tadullu suka samu wata alama wadda take nuni ala kadhibi shahidain akan ƙaryan masu shaida din to shikenan fa in sha awliyaul mayyit idan waliyan mamaci sun ga dama falyaqum minhu musnani to sai mutum biyu daga cikin su ya tashi tsaye wa yuqsimani billahi su tashi tsaye mutum bi su yi rantsuwa da Allah subhanahu wataala ila shahadatuhuma ahqqu min shahadatihima kamar da Allah ya faɗa wannan malam yana takaice mana bayanin da waɗannan ayoyi guda uku suka kumsa ne ila shahadatuhuma haqqu min shahadati shahidain al-awwalayn lalle shaidar su ita ce mafi gaskiya daga shaidar shaidu waɗancan na farko din waɗanda suka yi shaida duk da mi duk da sun yi rantsuwa din duk da sun yi mi sun ce ba su canza ba ba su yi karya ba ba su ci amana ba ko to in ba a yarda da su ba sai a ce kai wasu su tashi guda biyu sai a maimakin su shi da abinda malai yake ce mun wa inna ma cewa lalle su kwana wa kaza ba su waɗannan shaidu na farko guda biyu sun ci amana sa'annan kuma sun yi karya to idan aka yaka fa yastahiquna minhuma ma yad'una sai su cancanci abin da suke kira suke ainihi cewa lalle haka mai wasiya ya faɗa daga waɗannan ainihi guda biyu din muna ganewa ko kuma da yake wa hadhihi ayatul karimat wannan ayoyi masu girma masu daraja nazalat fi qissati tamim dari sun sabka ne a cikin kissan tamim dari wa ali ibn badda da kuma Ali dan Badda al-mashhura sananniyan wato kissar da ta faru hina ausa lahum al-adawi lokacin da wani mutum daga kabilan Bani Adi ya yi musu wasiya tana nan cikin sahih bukhari a cikin kitabul wasiya Allahu a'lam Allah shine mafi sani kuma yace wa yusrallu bil ayatil karimati ana kafa dalili da ayoyi masu daraja ala iddati ahkam abu sa hukunce hukunce masu dimbin yawa ba na waɗannan ayoyi guda uku da muka karanto na wasiya suna ɗauke da hukunce hukunce masu tarin yawa muna daga ciki annal wasiyata mashru'a wasiya abu ce da aka shar'anta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan yinta yace bai lace da mutum ba musulmi yana da abin da zai wasiya da shi ya kwanta ya tashi bai rubuta wannan wasiya ba ba hakkin musulmi ba dai da bai dace da musulmi ba a ce kana da abin da zaka yi wasiya da shi ka zo ka kwanta haka tashi ba ka rubuta wannan wasiya illa wa wasiyatu maktubatun indahu ba ce wasiyar shi tana nan rubuce a wurin shi duk wanda yake da abin yin wasiya ya kamata ya wasiya wasiyar nan aikin alheri ne daga cikin ayyukan alkhairi waɗanda Allah yake so yasa Allah ya sharanta su yasa Allah yake ta bayanin hukunce hukuncen su kuma shi yasa ba wurin rabon gado sai kaji Allah ya ce min bari wasiyati bayan wasiya ana raba gado ne bayan an zartar da wasiya ayoyin sun nuna mana annal wasiyata mashru'a cewa wasiya shar'antacciya ce wa annahu yanbaghi liman hadarahu al-maut kuma ya kamata ga wanda mutuwa ta haratto mashi al-yusi ya wasiya in ma baka yi ba ko in ka zo dauka rai ko kuma in kana cikin matsanancin ciwo ko kuma in ciwo ya kada ka kana ganin ba za ka tashi ba kana tunanin haka to sai ka rubuta wasiyarka yawa rubuta wasiya shine abubuwan da ƴaƴanka da sauransu duk abubuwan da ya kamata kai kai ƴaƴanka maza da mata da kai kanka in ka mutu ga yadda kake so a yi maka jana'iza a yi ma jana'iza ɗin wanda musulunci ya ce a yi yawa duk wasu bidoyi da basu dace ba ya Allah ka ai maka su baka su duka rubuta yayanka kana so dan Allah ka a bar wani mutumin banza ya aure su ai kokari a samu in mata ne a samu mutumin kwarai ya aure su ‘ya'yanka maza don Allah kada a bar su auro mutanen banza, su auro matan banza matan musu, kada a bar su su auro fasikan mata malalata, yi ƙoƙari su auro mi, su auro mata masu tsoron Allah. Ƙanana a cikinsu don Allah ba su horo na ƙwari makaranta wadda suke na yadda da ita a bar su ci gaba da karatu a ciki. Dukiya ta kuma in kana da kai magana kanta. gidanka wani babban gida ne shi kare ke gare ka kato wuri sai kai wasiya da cewa a raba shi kaza kaza a ba su wani in kuma akwai gidaje daya biyu uku wurare ka ce gida na wuri kaza ka ba su wani bayan mutuwa dukiya kuma in akwai kana da kuɗi ka ce cikin dukiya ta bayar da suwata kafin a raba gado na yi wasiya a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza Allah ya samu dace. Wa mina daga cikin waɗannan hukunce-hukunce, an na mu'tabaratun cewa ita wasiya ana lura da ita. Ma'ana in ka yi ta to ana ɗaukar ta ana aiki da ita. Ba kamar yadda kayan zamani yanzu suke tada ta ba, kuma ya su tada. Amma aka yi musu wasiya aka ce bayan rasuwa ta wani ina bin shi kaza sai san zo wannan kuɗi. Babin da suka sani su karɓo nasu amma ba su yarda su su rage ma mahaifinsu wahalar da ya ce ya bari wannan ba daidai ba ne walau kana insanu ko da mutum ya kasance wasala ya kai ila muqaddimatil maut ya zuwa wato gabatarwa ta mutuwa wa alamati da kuma alamomin mutuwa ma dama aqluhu sabitan in dai hankalin shi yana nan tabbatacce to in yayi wasiya ana aiki da ita muna ganewa ko wa mina daga cikin hukunce hukunce na wayannan ayoyi anna shahadatul wasiya shaidar wasiya waɗanda za su yi shaidu akan wasiya la budda fiya min ithnaini adlaini babu makawa daga mutane guda biyu adalai mutum biyu mutanen kwarai mutum biyu mutanen kirki mutum biyu masu tsoron Allah yawwa tsoron Allah kuma ana iya gane shi a zahiri yana yin mutum kyakkyawan zato cewa wani mutum saboda ba gan shi yana wani abin da ba daidai ba ko ba haka ba muna kyakkyawan zato wani mutumin kirki wa mina daga ciki anna shahadatul kafiri ko shahadatul kafirai lalle shaidan kafirai guda biyu ya zil wasiya a cikin wannan wasiya din wa nahfiha da makamancinta maqbula ana karbar shaidar su tare da cewa kafirai ne shi kuma wanda ya wanda ya wasiyar musulmi ne ya halitta li wujudi darura saboda samun larura saboda halin kasancewa cikin tafiya ake ko ba samu wadansu da suka kai su kirki ba da gaskiya ba to sai a karbi shaidar su a yaki ne wa ya zama zaɓin imami ahmad mana ya ce wannan mazaɓi ne na imamu ahmad wa zama kasirun min alil ilmi da yawa daga cikin ma'abuta ilimi kuma sun tafi an na hazal hukuma mansukh cewa wannan hukuncin an soke shi hukuncin ne yawa cewa kabar yana karbar shaida su da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa an tsaye da wannan hukuncin an goge shi amma ba ne cewa hadi da'wa wannan da'wa ce la dalila alaiha babu dalili akan ta ba su da dalilin da nuna an soke hukunci saboda ka hukuncin yana nake su wa magana su tana nan a fahimta su hukunci ya tsaya Allah ya sa mu dace wa minha daga cikin hukunce hukuncen da ke cikin wannan aya bala yace annahu lalle rubbama so da yawa istufida aka gano aka fa'idanta min talmihil hukmi wa ma'anahu daga cikin nuna hukunci da kuma ma'anar hukunci. An na shahadatar kufa cewa lalle shaidar kafirai a inda adam ya hairi a wurin rishin waninsu a wurin da ba a samu wasu ba to shaidar kafirai hatta fi ghairi hadhihi mas'ala an ba ba cikin wannan mas'alan ta wasiya ba maqbula shaidar kafirai ana karɓar ta ba wai sai wurin wasiya ba duk lokacin da aka zo aka rasa wasu sai kafirai ne za su yi shaida to za a yi aiki da shaidar su ba sai da gurin ba kun gane ko kama za ba ila zalika kamar yadda ya tafi zuwa ga wannan shekul islam ibn taymiya babban malami ibn taymiya ya tafi zuwa ga wannan hukunci ibn taymiya malami ne daga cikin malamai waɗanda aka yi a duniya masu ɗumbin ilimi masu ɗumbin sani Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi da dama Allah ya bashi ilimi mai yawa to yana da abubuwa da yawa waɗanda a fahimtar shi yadda ya gano a cikin alkur'ani da suna nabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu hukunce hukunce waɗanda sun saba ma duk mazhabobi gaba ɗaya Muna gane wa ba wai gaba ɗaya rayuwar shi haka take yana da wasu abubuwa kuma mafi yawan rayuwar shi da ya dace ko da ya dace shi da ba ɗan mazhabin hanabila ne mazhabin shi hanabila ce kuma galibi yana tayar ne da hanabila mafi yawa kaɗan ne yake warewa da gare su da abin da ya ba su da dalili to yana rabuwa da su doki abin da yake da dalili domin Allah annabi ya riko kana bin mazhaba ne in ta dace da bi in ta dace da dalili in ba ta dace da dalili ba ba cewa za kai ƙarya ce aikin banza ba ne a'a nan dai ba ni tare da ku kuma na ɗauki wajen dalili ko muna nan dai tare fahimta ta kwarai haka da ta ba irin fahimta yan zamani ba in aka saba ma dai kawai ba a tare da shi da ka saba ma mutane su da zuci to duk sakamakon wannan sabanin kwara daya da aikin ban zamani yake to ibnu taymiya ba haka yake dan maza ba anabila yana da fatawi da dama wa Allah subhanahu wataala ba shi zurfin ilimi ba wai ya fi kowa sani ba ne ya shi ne babu wani wanda ya fi kowa sani in ba manzo Allah ba Allah shi ne ba kowa ilimi da shi da sahabban shi sun kowa ilimi ilimin ka sun yi kai ilimi ba mutumin da ya koyi karatu wurin manzo Allah ka gwada mashi ilimi malamin shi ba annabi ne kai kuma malamin ka ba ma wanda ya karatu wurin annabin bane ba ma wanda ya karatu wanda ya karatu wurin kai kana can nesa da annabi sallallahu alaihi ba an ce ilimin ka ba gaskiya ilimin ilimi din da yake gaskiya ne matukar dai ya dace da magana Allah ya dace da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ibn Taymiyyah yana da rairan waɗannan matsalolin kaga shi yasa malam yace san ya kawo magaza Hanabila nan kuma sai ce kama dhaba ila zalika Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ganshi la mun shiga fara muna daga ciki jawazu safaril muslim kaga kaman su sai ibn taymiya rahimahullah ta'ala malamai da suka yi rubuce rubuce da dama littattafan su ba a karanta ba musamman dai muna ba a karanta littattafan ko da yake mu tsarin mu ma ba karatu muke mu hayaniya ce kawai rayuwa ne mu ba ma karatu muke wata har yanzu ba mu wala karatu ba kuma ga yadda mun tsoho ko ba mu wala karatu ta ranar fara karatu wajen shekarar talatin cikin sunna amma yanzu littafi ne mai sauki ba daya karamin littafi ne su arba wani rizon nan mai sauki yana yana ta hayaniya yana ta ganin mutane ba daidai suke ba ko yaushe za su zama daidai shi ma ya gyaru a ransa gana mu da ya kamata a ce shekarun da aka ɗauka littattafan nan kowa ya san su ibn taymiya yana daga cikin malamai da suka yada sunna nan sarafa suka yada tauhidi ba shi kadai ba yana ɗaya daga cikin malamai da suka yada aiki to amma yanzu in ka tambayi wani cikin mutane wai wane ne ma ibn taymiya bai sani a wani lokaci ya rayu ba labari Allah kiyaye wa mina ma na yace daga cikin jawabu safaril muslim halaccin balagurin musulmi na alkafiri tare da kafiri ya halitta musulmi ya balaguro tare da kafin tun daga Allah ta'ala ce min ghairikum yawa idza lam yakun mahnuh idan babu wani abu da zai hanawa ko babu wani abu da ake tsoron ya faru ko ya kashe ka ko ya aibanta ka ko kuma ya mika ka zuwa ga ƴan uwan shi can bisa hanya in babu wannan to ya halitta ko balaguro mutane dan ya zama to amintacce ne mutunan kirki ba a tsoron wani abu ya faru ya cutar da kai ko ya sa dangin shi su cutar da kai to ya halitta ku yi balaguro tare wa min daga cikin jawazu safari halaccin yin balaguro litijara domin kasuwanci muna gane ku balaguro dan kasuwanci yana daga cikin balaguron da aka halatta mu ya halatta mai balaguro mai nisa kwarai mutai china mutai india mutai america mutai ma game da can mutai rasha kasuwanci ko kuma mu sai nan kusa-kusa mu sai dubai ba tare da mun yi nisa kwarai ba ko ya halitta dan dai kasuwanci ba dan sharholiya ba ba dan shigantaka ba ba dan sabon Allah ba mu sai dan Allah dan mu je mu nemo kayan kasuwa mu sau mu kawo mu ci riba ya halitta ba balaguro ne irin nami ba na sabon Allah ba a balaguro ne na yin abin da Allah subhanahu wataala ya halitta maka kai saboda haka ya halitta wa min amalin yace daga ciki anna shahidain lalle masu shaidu guda biyu idan tiba minhuma idan an yi kokonto daga gare su walam tabdu qarina wata qarina alama bata fito ta bayyana ba ta dulla ala qiyanati ba wadda take yi nuni akan ha'incin su wa rada al-awliya waliye suka yi nufin an yi akidu alaihi mul yamina su karfafa rantsuwa a kansu wa yahdisuhuma kuma su tsare su min ba'di sala bayan sallah to ya halitta fa yuqsimani sai su rantsuwa bi sifati ma zakara Allah ta'ala da siffa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi fa yuqsimani billahi la shahadatuna أحق من شهادتي ما وما تلنا إلا إذا لمن الظالمين فلا تتبين لأن لا يبدا ومن ذلك أنه إذا لم تحصل تهمة إذا زرجي بفاربا معنى با أزرجي سو شيدن با ولا ريب كوكما بأيكو كنتو كما نسوبا لم يكن حاجة إلى حبسهما باب بكاتا سريسو ba bukata a tsare su bayan sallah ce ku rantse da Allah shaidar da za ku bada gaskiya ce saboda ni ba a tuhuma su ba a zargin su wa takidil yamini kuma babu bukata zuwa ga karfafa rantsuwa alaihi ma kansu ba sai su yi rantsuwa ba in dai an yarda da su an gaskata su ko kawai sai su bari cewa shaida haka take shikenan kuna ganewa ko ba ma an zarge su ne ana tuhuma su da anya mutanen nan masu gaskiya ne za a ce ku rantse wa mina daga ciki ta'zimu amri shahada girmama lamarin shaida cewa sha'anin shaida sha'ani ne ya girma haifu adafaha ta'ala ila nafsihi yayin da Allah subhanahu wataala ya danganta ta zuwa ga zatin shi wa annahu yajibu li'tina'u biha cewa ya kamata a yi tsananin kulawa da ainihi shahada والقيام بها بالقسط كما يا كماتا اسيد ايتا da adalci kunu qawamina lillahi shuhada bil qist ku zamanto masu tsayuwa da shaidu domin Allah subhanahu wataala ku ba da shaida dan Allah kar ku ji tsoron kowa kar ku nuna goyen baya akan wani dan uwanku ko wani na kusa da ku wa mina daga cikin annahu yajuzu ya lita imtihanu shahidaini a gwada masu shaidu ɗin shaidun guda biyu a gwada su inda ribati minhuma a wurin kokonto game da su wa tafriquhuma sannan kuma ya halitta a raba su liyundara an shahadati ma domin a yi nazari game da shaidar su a raba su daban-daban za a bari su zanna wuri guda yawa wani na wancan wurin wani na wancan wurin kuma kowa ana tsare da shi ta ɗan wuce kewaye wurin shi a lokacin da za a kiran ka baka san an kira dan uwanka ba baka san me yace ba in ya haifa kai ma a kira ka in kuka yi baki daya abin da ya faɗi kai ba ka faɗi ka kun zama masu gaskiya to an samu bambanci kaga kenan ko akwai wata ba mamaki kun haɗa baki da waɗanda aka yi wasiya din cewa ga abin da za su ba ku kai ƙarya ومن daga cikin annahu idza wujidat alqara'in dalla idan aka samu wato alamomi waɗanda suke nuni ala kadhibil wasiyyi akan wato ƙaryan masu wasiyan guda biyu ma'ana shaidun guda biyu yadil mas'ala cikin wannan mas'alan qama thnani mutane guda biyu sai su tsaya min awliya almayyit daga waliyan mamaci da aqsama billah sai su rantsi da Allah subhanahu wataala anna aymanana asdaqu min aymanihima lalle rantsoyinmu su suka fi gaskiya daga rantsoyinsu wala qad khwana wa kadhaba lalle sun yi cuta kuma sun yi ƙarya kuma yudfau ilayhima sa'annan a ba su madda ayahu abinda suka yi kirarin shi abinda suka yi shaida akan shi ne sai a ce to gashi haka wa takunu alqarina sai alama ta zamanto na a imani ma tare da rantsuwar da za su yi maqama qa'imatan maqamal bayyina ta tsaya matsayin shaida wallahu ta'ala alamannan kadan daga cikin hukuncen hukuncen da wato suke cikin waɗannan ayoyi ne na wasiya Allah ya sa mu dace amin ya Allah subhanahu wataala ya ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula wa yaqulu madha ujibtum قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل الله تعالى سيكتنا رانا الله سبحانه وتعالى زي تار النبا واد بنزلي nan ban da su kare za a tarawa daban taron su daban taro na girmamawa fa yaqulu sai Allah ya ce masu ma da ujibtum bai kuka menene aka karba maka kowa ya bayyana mani cikin irin yadda aka karɓe shi aka karɓa kiran da ya zuwa gare ni Allah zai tambaye su ƙwaro sai su ce la ilma lana ai babu sani gare mu ba mu da wannan sani innaka anta allamul ghuyub Allah ta'ala kai ne masanin gaibi wannan gaibi ne ba mu rike ba mun manta shi shikenan يخبر تعالى ما ليس لنا بعد الأباري أن يوم القيامة كما درانا القيامة وما فيه كما دعبن شاكو لنا القيامة من الأوال الإضاء بعينه تاشتا شنهن كلمة سجرمة وأن الدنيا ما تتبغى أن تاشهن كلمة كما تاشهن كلمة لنا القيامة وما ذات شيني فرقو شيني كرشي ranar da Allah zai tara kowa kowa ba ma kowa ba komi komi da adam akwai yadda ya taba taruwa gaba da kwanshi da kwarkwati shi ko ba shi ba da kwarin gida da da daji da dabbobin gida da da daji duka duka za a haɗu wuri guda ɗaya sai da mala'iku da aljannu ka taɓa ganin irin wannan taron an taɓa yi shi tun da ake ko mutanen mala'iku ba su taɓa haɗuwa wuri guda ko ranar idi da kowa ke tafiya sallar yi akwai waɗanda suke jin suna tabbacin su wanda ma cewa yake bari a azu shayi ka ya tashi daga yi ba ya kuwa akwai wanda ma ba ya sallar a gani saboda haka babu ranar da za a iya tara mutane sai ranar alkiyama ranar babu wani wuri babu wani aiki babu wata sana'a ba kowa zai je ya tsaya filin tashin alkiyama saboda haka kaga kenan akwai tashin hankali mai yawa kowa zai tashi tsirara ka diba ka gaba ka da kaya ba yadda za haka za ka tsayawa ka diba ka gaba ruwa na sha babu abinci ba inuwa ba a zannawa ana da tsaye akwai tashi hankalin da ya kai haka to Allah ta'ala na bada labari game da wannan ranar ta kiyama Allah na bada labari game da tashin hankalin da ke akwai wannan rana وأن الله يجمع به جميع الرسل cewa Allah ta'ala ranar alkiyama zai tara annaba da manzanni gaba daya bai tsaluhum sai ya tambaye su ma da ujibtum Allah subhanahu wataala ya ce me aka karba muku ai maza ajabat ajabatkum bi umam menene abinda al'ummomin ku suka karba muku da shi wa qalu la ilma lana sai su ce babu ilimi gare mu wa inna mal ilmu laka ya rabbana ilmi naka ne kai kadai ya Allah malicin mu fa anta a'lamu minna Allah kai ka fi sani ke da mu naka anta allamul ghuyub Allah ta'ala kai ne mai yawan sanin gaibi ai ta'lamul umura al-ghaibata wal hadira Allah ta'ala ka san abubuwa waɗanda suka faku da waɗanda suke suna nan ana ganin su Allah ta'ala duka ya san komai haka kenan wannan aya tana bayyana mana tashin hankalin wannan ran annabawa ba a tambaya to tun da an tambaya annabawa sai ka san ba za a kyale ka ba ko tunda an ce za a tambaya annabawa to waɗanda aka aiko ma annabawan su ma sai an tambaye su wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim aji da da mu aka fara waɗanda aka aika masa annabawa Allah ce sai mun tambaye su wa rabbika la nas'alanna ajma'in amma kanu ya'malu Allah ya ce wallahi da rantsi da girma na lalle sai mun tambaye su gaba ɗayan su daga abin da suke aikata kuma la tus'alunna yawma idin anin na'im sa'an lalle ku mutane sai an tambaye ku daga nemomin da Allah ya muku to saboda haka za a fara da annabawa tambayi su annan kuma tambayi annabawa sun kai muku sako ku ce sun kawo to yaya aka yi da sakon kun amsa sakon kun yi aiki da shi ko ko watsi ku da fatali ku kai da shi za kuma Allah subhanahu wataala jawabi da bayani ranar alkiyama Allah ya samu ba da amsa kyakkyawa ya Allah ta'ala ce qala Allah ya Isa ibn Maryam azkur ni'mati alayka wa ala walidatika Allah ta'ala ya ce ka tuna lokacin da Allah ta'ala ya ce ya kai Isa dan Maryam uzkur ni'mati alayka ka tuna ni'ma ta da ne akan ka na maka ni'ma na yi ka annabi kana karami kayi magana na baka bayoyi da kyaututtuka wa ala walidatika kuma ka tuna lokacin da ne ni'ima ga mahaifiyarka Maryam ay uzkurha bi qalbika wa lisanika ka tuna wannan nema da nemaka da zuciyarka da harshenka wa qum bi wajibiha ka tashi da wajibinta shukran li rabbika dan godiya ga Allah mahaliccinka haifu an'ama alayka lokacin da Allah ta'ala ya maka nema ni'aman nemomi masu yawa ma an'ama biha ala ghayrika nemomin da Allah bai yi su ga wani wanda ba kai ba Allah ya ba annabi Isa abubuwan da bai ba wani ba kowane annabi haka Allah ya ce yana ba shi abin da bai ba wani abubuwan shi kawo annabi Isa ana haifar shi buɗe baki ya magana kuma ya wa'azi magana ma ba wai magana irin ta tsaya ana ma wa'azi magana doguwa yi sannan ga nemomi ga kyaututtuka ga mu'jizoji da ayoyi da Allah subhanahu wataala ya bashi wanda bai ba sauran annaba su ba su ma ya ba su abin da bai ba shi ba haka abin yake dama in ayyatuka ka tuna lokacin da na karfafe ka bi ruhin qudus da ran tsarki ai iz qawaituka ka tuna lokacin da na karfafa ka bi ruhi da ainihi rai wal wahyi da kuma wahyi alladhi tahharaka wahyi wanda ya tsarkake ka wa zakkaka ya wanke ka wa sara laka quwwatan ya zamanto karfi gare ka alal qiyam abu sa tsayuwa bi amrillahi da labarin Allah subhanahu wa ta'ala wa da'wati ila sabili da kuma kira zuwa ga hanyar Allah wa qila aka ce innal murada abinda ake ne bi ruhin qudus da ran sarki jibril alaihi salam malaika jibril wa anna Allah ta'ala a'anahu bi cewa Allah ta'ala ya taimaki annabi Isa da jibrila wabi mulazamatihi lahu da kuma lazumtar annabi isa gare shi yana lazumtar annabi isa shi jibril kullum yana tare shi wa tasbitihi kuma yana karfafa shi fil mawaqil al mashaqqa a cikin wurare waɗanda suke masu wahala yana tare da shi sai kama mashi taimake shi yana cutar da shi to ka tuna lokacin da na baka wannan karfin wannan ma yi babban nema ce tukallimun nasa kana ma mutane magana filmadi a cikin tsumman goyo wa kahla da kuma lokacin da ka tsufa ko kuma lokacin da ka girma المراد بالتكليف هنا أبن دا أكي نفي دا بغنا أنان دي الله تكلم الناس في الماضي وقال غير التكليم المعهود باوين مغنا دا أكا صابا من الذي هو مجرد الكلام وأن شيني كوين مغنا بشي أكي ما وإنما المراد بذلك أبن دا أكي نفي دا وأن التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب shine magana wanda mai magana yake amfana da shi da wanda ake ma magana yake amfana da shi wa da'watu ila Allah shine kira zuwa ga Allah sai ba nukallimu man kana fil madi sadiya suka ce kai yaya za mu ma wanda yake cikin tsumman goyo magana yana kararrami fara sai ce kai ni Abdullahi da kai mutane duhu bawa Allah ne atiniyar kitaba Allah ba da littafi jalani nabi'a Allah ya sanya ni annabi jalani mubaraka ya naina makunci kuma Allah ta'ala ya sanya ni mai albarka da inda nake wa usaini bis salati waz zakka kuma ya mana wasiya da sallah da zakka ma dumtu hayya matukar dai ina rayayi wa barran bi walidati kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana wasiya da kyautata ma mahaifiyata ولم يجعلني جبارا شقيا kuma Allah ta'ala bai sanya ni mai taurin kai ba bai sanya ni marashin arziki ba assalamu alayya kuma amincin Allah ya kara tabbata a gare ni yau mawlidtu a ranar da aka haife ni wa yawma amutu da kuma ranar da zan mutuwa wa yawma ubatu hayya da ranar da za a tada ni ina da rai to kaji magana ita ce Allah yake cewa tukallimun nasa fil madi wa kahla wa isa alayhi salam min dalika isa muncin Allah ya tabbata gare shi yana da daga wannan mali ikhwanihi irin abin da ya tabbata ga yan uwan shi min ulil azmi min al mursalina daga ainihi manya manyan manzanni min at taklimi fi halil kuhula la yin magana a cikin halin halin girma shi ya yi magana yana ƙarami yana jariri ya yi magana yawa su kuma sun yi magana da girmansu sauran annabawa bin risalat sun yi ma mutane magana game da saƙon Allah wadda wata ila alkhair da kuma kira zuwa ga alkhairi wannan ya ani shar da kuma ani daga sharri wamtaza alaihim shi annabi isa ya bambanta ya ware daga annabawa bi annahu kallama an-nasa fil mali cewa ya yi ma mutane magana a cikin mai a cikin tsumman goyo ba ƙari sai ce ni abdullahi a tariyar kita ba jalini na bi'a jalini mubaraka na ina makuntu a wasu iri bi salati wa zakati ma dam tuhayya ayoyin da muka kawo a zuwa ƙarshe Allah ya ce wa in kuma ka tuna lokacin da Allah tukar kitaba wal hikma na koyar da kai littafi kuma na koyar da kai hikima الكتاب يشمل الكتب يشمل الكتب السابقة littafin da Allah ya ce mana ya shafi littattafan da suka gabata wa khususan at-taura musamman ma at-taura fa innahu min alami anbiya bani isra'ila baya da Musa biya domin shine mafi ilimin annabawan bani isra'ila baya annabi Musa game da sanin at-taura duk annabawan bani isra'ila baya annabi musa da taura suka yaki sai zuwa annabi isa sai allah ba shi linjila to sai allah ya gama mai ya san a taura kuma ya san ya san linjila ba allah ya sanar da shi littattafai kuma allah ya sanar da shi hikima muna ganewa ko wa yashmalu al-injil alladhi anzalahu allah alayhi kuma ya shafi da allah ya ce allamtukal kitaba ya shafi linjila wanda allah subhanahu wataala ya saukar da ita ga annabi Isa alayhi salam wal hikma ita kuma hikima da Allah ya ce in allamtuka alkitaba wal hikma hiya ma'rifatu asrar ash-shari' shine sanin sirrikan shari'a shari'a tana da sirri tana da wadansu lunguna wadanda sai wanda Allah ya zaba yake shigar da shi shiga wadannan lungunan ya gano wanda ba ya raba wannan sai dai gane shari'ar daga sama wa fawa'idihi da kuma sanin fa'idodin shari'a din wa hikamihi da kuma hikimomin shi wa husni da'wati da kyakkyawar da'awa kyakkyawan wa'azi da talibu da kuma kyakkyawan karantarwa ya shafi hikima yutil hikmata man yasha Allah yana ba da hikima ga wanda ya so wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kathira duk wanda aka ba shi hikima Allah ya ce an ba shi ilimi wanda yake mai yawa an ba shi alkhairi mai dimbin yawa umrat da kuma kiyaye ma yambazi abin da ya kamata halar waje alladhi yambazi abu sa fuskar da ya kamata wannan yana daga cikin hikima Allah ya ce wa laqad ataina luqman al-hikma luqman mun ba shi hikima to da annaba Allah yana ba su hikima udu la sabila rabbika bil hikma kai jira zuwa ga hanya Allah malicinka da hikima awa ma'ana kowane mutane kai musu wa'azin da ya daidai da su kowane mutane kakka yi musu kakka zo ka iske jahilai ka ce wa'azin da ma'ana ka je kawai ka ce wa'azin da kake marayi za ka yi marayi galibin wa'azin ka dana iya yanzu amma kawai ba za a yi kowane wa'azin da ake nan garin saboda nan garin kullum karatu ake kullum wa'azi ake a kowaye a ce rana ta yi ta faɗi ba a yi wa'azi ba ba a yi karatu ba ma yi ita take da karatuttuka cike take da malamai da almajirai akalla kullum sai ka samu masallaci guda goma yanzu war haka ana karatu akalla kenan kullum kuma da rana haka na da rana bayan azhar haka ne haka bayan magariba haka kuma bayan lishari akwai waya a ce kullum ba inda ake wazi cikin uwa to kaga kenan wazin da kake yi na an saba an saba jin abubuwa kuma masu karatu suna da yawa da an ɗauko ma wata matsala mai girma mai rikici ba za ta zada hankalin mutane ba sabanin kauye ku kawo hikima shi ne wazin da za ka yi cikin gari ba ɗaya ne ban ka tai kauye ban ka tai kauye ba shiga su za ka yi kai tsaye ba za mu hikima kawai ka shiga ka ce ta abin da suke yau bari da su ba a hakan ka je ne ka jawo su zuwa ga Allah subhanahu wataala su Allah su annabi su addinin musulunci dama musulmi ne amma saboda sun jahilci musulunci suna ta wasu abubuwa sai ka kwadaitar da su game da ni game da Allah kwadaitar da su wato game da girman Allah da ikon Allah ka gwada masa halaye da ɗabi'u masu kyawu na manzo Allah sai ka sa jikin kowa ya sanyi ta hankalinsu ba wani abin gaugawa bane yau na je kauye kuma yau sai an yi yau ka fara ko kuma fara wa ba karshe ba ce gobe ma ka dawo jibi ma ka dawo haka sanu sanu in ka mallaki zukatan su to duk abin da kace musu ce wallahi malamin na gaskiya ko ba kana musu daren mikiya rana dai kawai kana cewa ran nan sai sun sai sun zama mutanen kwarya kake tunani a to kaga dole dole mutane su ta ana karatu mutane na tashi suna tashi ana na wannan malamin wani su ba ruwansu ba haka suka so su shi ba kuma an saba zuwa ba a gaya masu kuma sai dai a ta ba su falalar wasu abubuwa su kawo kuma so abin da ake musu gina an je ba a musu wa'azi sai a ta gaya musu falalar kaza kawo kaza kaza za a maka nan yi kaza shi kenan za ka ta samun kuɗin kai ɗan kasuwa ne manomi ne za ka ta samun damma abin da ake gaya musu kenan amma kai ba haka ya kamata ka yi sai ka je musu da mi ka je musu da salo kakka taba wannan bangaren ka musu magana kan girman Allah subhanahu wataala kan girman Allah radda ka dawo ka kara radda ka dawo ka kara na hudu sai ka yi magana kan wata al'ada daga cikin al'adun su da ba su da kyawu sai ga ba su da kyau a baki amma mun harawa da iyawa kuma sai ya zamanto kuma harawa da karewa Goban kaje ba mai zuwa wurin. Allah ya sa mu dace a kiran sallah Allah ta'ala ya ce wa in takhluqu min at-tini ka hayati at-tayr ay tayrun musawwara sun su wanda aka suranta la ruha fihi babu rai a cikin shi fa tanfukhu fihi sai kai busa a cikin shi fa yakunu tayrun bi idnillah sai zamanto tsuntsu ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wato bari ul'atma kuma kana warkar da makahu alladhi la basara lahu wa la ayn wanda baya gani kuma baya da ido shine al'akma wannan mutuwa za ce aka yi sai sun yi wa kai wala barasa sa'annan kuma kana warkar da al'abarasa shine mai kyafi ko kuturu bi izni da izni na wa yukhrijul mauta bi izni kuma ka tuna lokacin da wato kake fitar da matattu daga cikin kaburburansu da iznina hadi ayatun bayyinatun wa mu'jizatun badarat waɗannan mu'jizoji ne waɗanda suke masu ƙarfi kuma ayoyi ne bayyanannu ya jizo an hal atibba'u wa ghayruhu likitoci suna gazawa daga irinsu da ma waninsu ayyada Allah biya Isa Allah ya karbabi annabi Isa da su wa qawwa biha da'awatahu kuma Allah ya karbabi da'awar shi da su وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فلن يسوي ذاتك إن شاء الله كلام ذات بني ƙarshen na ce za ta ida ba ta mutum ba ta duhu ta yi ina alama ce take cewa to karatu baya kare ne wai da Allah ta ce kuma ka tuna lokacin da ka fafto an ka bani Isra'ila na kame bani Isra'ila da gare ka lokacin da suka zo za su cutar da kai idjitahum bil bayyinati lokacin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu fa qala allazina kafaru minhum sai kafirai cikin su suka ce lamma ja'ahumul haqq lokacin da gaskiya ta zo musu muayyadan wadda aka karfafa ta bil bayyinati da hujjoji al mujibata lil iman wadanda suke wajabta imani bihi da shi suka ce ina za illa sihhun mubin kace wannan ba komai bane ba ce sihiri ne bayyananne wa hammu bi isa suka himmantu da annabi isa an ya qatulu suka yi ya kashe shi wa sa'u fi zalika kuma suka bada kokari a cikin kashe shi fa kaffa Allahu aydiyahum an sai Allah ta'ala ya kame hannuwansu daga annabi isa kuma inda Allah ya ce ma qataluhu wa ma salabu ba su kashe shi ba ba su rataye shi ba wa hafizahu minhu kuma Allah ya tsare shi daga gare su wa asabahu Allah ya kare shi هذه منن waɗannan kyaututtuka ne da baiwoyi imtanna Allah bi ala abdihi wa rasulihi Isa ibn Maryam Allah ta'ala ya yi bayanin neman da ya da su akan bawan sha annabi sha annabi Isa da Maryam amin sai Allah ya kara tabbata gare shi wada'ahu kuma ya kira shi ila shukriya ya zuwa yin godiya ga waɗannan nemomi wal qiyami biha da kuma tsayuwa da su fa qama biha alayhi salam annabi isa ya tashi da waɗannan nemomin a tabbal kiyar cikakke tsayuwa wa sabara kaza sabara ikhwanuhu kuma annabi isa ya yi hakuri kamar da ƴan wanshi suka yi hakuri min ulil azmi daga ainihi ma'abuta karfin niyya da karfin zuciya su ne sauran annabawa waɗanda Allah ya faɗa cikin suratul azabi da suratul shuri Allah subhanahu wataala ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya bi mana Allah ya sa mu gyara Allah ya taimake mu da yin aiki da abinda muke karantawa Allah sa abinda muke karanta amfani mu dore mu da lahira mu yaran mu da za su fada wa jarabawa gobe insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ba su sa'a ya ba su nasara Allah ya sa su dace Allah ya sauƙaƙa musu Allah ya sa su samu wannan jarabawa da sauki waɗanda suke kawo shayin nan su ma suna cikin waɗanda suke barin addu'a kan wannan jarabawa din Allah ta'ala ya sa su samu Allah ya sa albarkacin taimakon addini da suke Allah ta'ala ya sauƙaƙa musu wannan jarabawa Allah ya sanya su cikin nabar farko farko waɗanda za su canje wannan jarabawa wani ba Allah ma da yake bara addu'a ga wata yarinya shi wanda yake zuba ma kuɗi tana karatu ina roƙon Allah ta'ala ita ma za ta shiga wannan jarabawa Allah ya ba ta sa'a Allah subhanahu wataala ya ba su sa'a Allah ya sa su ba da mamaki Allah ya sa jarabawa ta zo musu da sauki duk wahalar da ke cikin ta Allah ya yi musu Allah ya kawo musu saukin ta Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka taimake mu ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana a cikin kasan mu da kasashen mu gaba daya Allah ka ji roƙon mu ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وانا ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين